الحمد لله الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه أحمده تعالى حق الحمد وأشكره حق الشكر أحمده على حقيقة النعمة وأتم الفضل وأكرم الكرم أحمده على انشراح الصدر بالإسلام وعلى حلاوة الإيمان وعلى أن جعلنا من عباده الذين اعترفوا به ربا وخالقا ومدبرا يرفعون إليه أكف الضراءة حالة البأساء والضراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ختم به الرسالة والنبوة ورحم به الثقلين وأحسن إليهم ببعثته ما نزلت للثقلين رحمة مثل ما بعثت ما ب... مثل بعثته وإرساله بهذا الدين القويم اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وارتضى طريقته ومنهجه إلى يوم البعث والنشور أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن تقوى الله أفضل زاد واتقوا الله وتمسكوا بدين الإسلام وهو الحنيفية السمحة وهو الحنيفية السمحة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وهو مشتمل على محاسن عظيمة تستحق أن يقف عندها المتأمل مسترشدا من هديها مستلهما حكمها ومقاصدها ومستيقنا أن مصدرها الوحي الإلهي وهي تفوق قدرة البشر إنشاء وتعظيما تكييفا وتقديرا ولا يفهم ذلك إلا ذو البصائر والحجة وأول ما يستوقف المتأمل في محاسن هذا الدين ذلك الأصل العظيم والأصل المتين والأساس المتين إنها العقيدة السمحة عقيدة الصفاء والنقاء والوضوح التي تصمو أن تكون مجرد فلسفات كلامية ولا نظريات جدلية ولا تعقيدات منطقية إنها عقيدة تصل العالم كله بالله الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له ولا معبود بحق سواه هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير برهانها النقل الصحيح والأقل الصريح تتمشى مع الطباع السليمة والفطر المستقيمة يقول الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وحاوت في أصولها ومبادئها ومبادئها ما يتواءم وحاجة الإنسانية ويتواكب ومصلحة البشرية في كل زمان ومكان وما يحقق مصالح العباد في المعاش والمعاد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين مبياكم مسويا من زم الله صلى الله عليه وسلم muna gode wa Allah maɗaukaki akan ni'imominsa muna kuma masa godiya akan tarin alheransa da albarkatunsa muna gode masa haƙiƙanin godiya muna gode masa akan ni'ima ta haƙiƙa kuma ni'ima da falala wadda ta fi kowace falala da ni'ima cika kuma karimcin da ya fi kowanne karimci zama karimci muna gode masa akan ya buɗe kirazanmu ya sanya addinin musulunci muna gode masa akan ɗanɗanan zaƙin imani da ya sanya a zukatanmu muna gode masa akan ya sanya mu cikin bayinsa waɗanda suka yadda da shi a matsayin ubangiji a matsayin mahalicci a matsayin mai gudanar da al'amura gare shi ne suke ɗaukaka hannayensu yayin halin bukata da tsanani da yaƙi da damuwa ya Allah mun shaida cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma mun shaida cewa annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah da zuwansa ne Allah ya rufe manzanci da zuwansa Allah ya rufe annabta babu manzo bayansa babu annabi bayansa da zuwansa Allah ya yi jin kai da rahama da albarkatu da alherai ga jinsin ɗan adam da jinsin aljani babu wata rahama da ta taɓa sauka ga aljani da ɗan adam irin zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wannan addini. Muna roƙon Allah maɗaukaki ya ƙarin salati gare shi da kuma sallama da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da duk wanda ya bi hanyarsa ya yadda da ita ce hanya ta daidai har zuwa ranar da Allah zai tashe mu ya tsaye da mu a gabansa. Bayan haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa lalle tsoron Allah shine mafificin guzuri da ɗan adam zai samu a wannan duniya ku ji tsoron Allah kuma ku riko da addinin Allah shine addinin musulunci shine addinin nan miƙaƙƙe tsayayye akan hanya kuma addini mai sauƙi wanda babu tsanani a cikinsa ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoro kuma ku kiyaye shi kada ku bari ku mutu sai face kuna musulunci ya ku bayin Allah lalle addinin musulunci shine addini na gaskiya wanda Allah baya karɓar wani addini daga kowa in ba wannan addinin ba kuma wannan addini yana tattare kuma yana kunshe da al'amura masu kyau waɗanda sun cancanci dukkan mutum mai tunani ya zauna ya tsam da kansa ya yi masa karatun tanatsu ya dube shi a hankali ya ɗauki waɗannan darussa ya fidda waɗannan abubuwa kyawawa dangane da wannan addini na musulunci ya nemi shiriyarsa don ya shiryu da ita ya fahimci hikimomin shari'arsa don ya ƙara ilimi da manufofin da aka gina wannan shari'a a kai ya kuma samu ya ƙini kan cewa wannan shari'a ta Allah wannan addini na musulunci lalle daga Allah yake ba addinin ɗan adam ba ne ba tunanin mutum ba ne ba manzan Allah ne salasalama ya ƙirƙiri addinin musulunci ba a'a kana jin alƙur'ani kana jin maganganun manzan Allah salasalama ka duba shari'o'in da aka zo da su kasancewa musulunci Allah ne ya aiko da shi wanda ya san kowa ya san komai ya san halittarsa haƙiƙanin sani ya san abin da ya dace da su har zuwa tashin alƙiyama farkon abin da zai ja hankalinka kaga kyawun musulunci ya kai bawan Allah in kai lura da tuntuntuni shine wannan asali da aka gina addinin musulunci a kai shine aqidarsa aqidarsa ta tauhidi aqidar da take garai mai tsafta fara kwal da ita sannan kuma a bayyana take babu rikici wajen fahimtarta duk rashin ilimin mutum mai zurfi in ya karanta alkur'ani zai fahimci shahadatu Allah ilaha illallah zai kuma fahimci girma da daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqida ce wadda ta fi karfin a ce an gina ta ne akan falsafa da philosophy ko wani tunani na zaurance da wasa kwakwalwa addinin musulunci ba haka yake ba zance ne daga ubangiji mahalicin da ya san abin da ya halitta ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir aqida ce wadda take hada mutanen duniya da mahalicin su mahalicin nan wanda yake shi kadai ne shine as-samadu wato wanda yake mawadaci wanda kowa a wurinsa yake bukata shi kuma baya bukatar komai a gun kowa baya bukatar komai a gun komai shine wanda ba shi da abokin tarayya babu kuma wanda ya cancanta a bauta masa sai shi shine farko ba shi da farko kuma shine na ƙarshe baya karewa Allah baya karewa a ce yau babu shi sannan kuma babu abin da yake wakana sai abin da shi ya ga dama ya auku babu abin da ya kama da shi a cikin halitta kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne hujjar wannan aqida shine abin da aka ciro daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta dace da hankali duk tunanin mutum duk falsafarsa ba zai ce addinin musulunci ya saba wa hankali ba a'a addinin musulunci yana tafe da hankalin kowanne mai hankali hankalin mutanen zamanin kowanne zamani ta dace shari'o'insa sun dace da dukkan abin da aka gina ɗan adam a kai na fitira kuma sun dace da tunani mai kyau da ɗabi'a ta asali ta ginin ɗan adam Allah maɗaukaki yana gaya mana shari'a lakum min addini ma wasabi'inuha Allah ya shar'anta muku na daga addini abin da ya wasiya ga annabi Nuhu da shi shine kuma abin da muka yi wahayi zuwa gare ka inji Allah sannan muka yi wahayi da shi muka yi wasiya zuwa ga annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa menene wannan umarnin an aqimu din cewa ku tsaye da wannan addinin ku tsaya a kansa wala tatafarraqu fihi kada ku rarraba akan wannan addini kuma wannan addini har yanzu namu kyawunsa ya wuce duk inda dan adam ke tsammani asalinsa da ginshikansa sun kunshi abin da ya dace da bukatar dan adam sun kunshi abin da ya dace da maslahar dan adam a rayuwarsa ba dama a zo a ce ga wata shari'a ko wata karantarwa ta addinin musulunci a ce a wannan zamanin ba ta dace ba don haka a kau da ita a mai da ita gefe musulunci ya zo mana da imani da dukkan manzanni mun imani da dukkan annabawan Allah Allah madauki ya gaya mana qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من, من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Allah maɗauki wannan umarni ku yi imani da Allah da abin da aka saukar mun yi imani da Allah ku ce mu mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar mana mun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi Ibrahim da Ismaila da Ishaqa da Yaqub da Al-Asbaq da kuma abin da aka baiwa annabi Musa da annabi Isa da abin da aka baiwa dukkan annabawa kaga musulmi shine wanda ya yarda da annabawan da suka gabata ya yarda da littattafansu amma aiki da shari'a to zai aiki ne da shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi ya tabbata a hadisi yake cewa man shahida duk mutumin da ya shaida Allah ilaha illallah cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah wahdahu la sharika lah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasulu kuma ya yadda da cewa annabi muhammad bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah kuma ya yadda wa anna isa abdullahi wa rasulu ya yadda annabi isa bawan Allah ne kuma manzon Allah wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ce ma'ana Allah ya halicce shi da kalmar kun fayakun yace ya kasance alqaha ila maryama wanda ya jefa ta zuwa ga maryam mahaifiyar annabi isa wa ruhun min kuma ruhi ne daga allah ma'ana ruhi ne daga cikin rayuka ne da rai ne daga cikin rayukan da allah ke halitta ya kuma imani da aljanna cewa gaskiya ce wannan haqqun kuma wuta ma gaskiya ce to duk wanda ya imani da wannan adkhalahu allahu aljannata allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal kowanne irin aiki ma ya aikata wace shari'a ce ta zo da wannan sauƙin da wannan daɗin da kuma wannan irin bushara in ka duba kuma a ɓangaren abin da ya shafi ibada musulunci ya zo da ibada maɗaukakiya mai daraja wadda take tsarkake zuciya take tsarkake tunani kuma take horar da tarbiyya da kuma yadda ɗan adam ya kamata ya tafi a bayan ƙasa kamar yadda Allah maɗauke ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ku duba ku gani bayan an umarce mu da yin sallah sai da aka kwadaitar da mu ba kawai aka bar mu da cewa ku je ku yi sallah wa aqimu sala wa atu zaka'a sai da aka faɗi fa'idar sallar ita ce in kana sallah sallah za ta hana ka yin alfasha Daka in kai mai tsaye da sallah ne, to ba za ka aikata kuma abin da Allah ya haramta ba, za ka nisanci zaluntar mutane, za ka nisanci zinace-zinace da luwatsi da duk abin da Allah baya so. Saboda me, saboda kai mai sallah ne. Sannan kuma zakkafa sai Allah ya bamu labari, yake umartar manzarsa sallallahu Alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi dukiya daga gare su daga duka dukiyoyinsu ka karbi sadaka wato zakka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wadda da ita zaka tsarkake su ka tsarkake musu dukiya ka tsarkake musu zuciya wa salli alaihim sannan kuma kai musu addu'a dan haka ka duba ibadu da suka zo a musulunci zaka gansu duka an sanya su kuma gwargwadon yadda dan adam zai iya aikatawa babu wani umarni da aka yi mana abin da ya fi ƙarfinmu la yi kallifullahu nafsan illa wus'aha duk abin da Allah ya ce mu yi in ka duba shi za ka ga abin da za mu iya ne don haka ba mu da dalilin da zai sa ba za mu yi ba duk abin da ya hana mu kuma to wani abu ne za ka ga shi hannun akwai alheri a cikinsa za ka ga abin mai cutar da mu ne kamar da Allah ya ba mu labari cewa daga cikin siffar manzanmu sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ne da ya halatta mana abubuwa masu daɗi masu tsarki ya haramta mana alkhaba'is abubuwa miyagu abubuwa munana abubuwan ƙazanta don haka duk abin da kaga musulunci ya ce kai zaka ga mai alheri ne duk abin da ya hana ka kuma zaka ga sharrin da ke cikin sa da yawa sannan kuma addinin nan addini ne wanda Allah ya gina shi akan tsari na zamantakewa mai kyau wanda ya haɗa ɗan adam da ɗan uwansa ɗan adam ya faɗa mana haƙƙin iyaye mu girmama iyaye mu kyautata musu mu zauna da su lafiya sannan kuma ya haɗa ɗan uwanka musulmi da ɗan uwanka musulmi cewa ku so juna ku ƙaunaci juna har ya kwatanta mu da kamar gini yadda bulo ke ƙarfafar bulo to haka ake son mutum ya ƙarfafi mutum ɗan uwansa musulmi duk wannan karantarwar musulunci ce ta koya mana ta ɗora mu akan haka wannan addini addini ne kuma da ya zo da tsare rayuka shi yasa ya haramta mana kashe-kashe haramun ne mu kashe ran da bai cancanci a kashe shi ba wannan saboda me saboda a samu zaman lafiya sannan kuma ya umarce mu da mu tsare dukiyoyinmu shi yasa ya zo mana da ka'idoji manya guda biyar da tsare addini da tsare rai da tsare dukiya da tsare mutunci da tsare zurriya duk waɗannan abubuwa shari'ar musulunci ta zo da su sannan kuma musuluncin nan har yanzu ya hana cin mutunci hatta cin mutunci ku duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana al-muslimu aqul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu musulmi dan uwan musulmi ne kuma sannan ya ambaci ran musulmi akan musulmi haramun ne jinin musulmi akan musulmi haramun ne mutuncin musulmi akan musulmi shi ma haramun ne ashe wajibi mu tsare jinin juna kar ai kashe-kashe wajibi mu tsare dukiyoyin juna kar a yi sace-sace wajibi kuma mu tsare mutuncin juna kar mu ci mutuncin junanmu sannan musulunci ya tsare wa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa babu wani haƙƙi da musulunci bai zo mana da shi yadda za a tsare ba ba ma buƙatar sai an yi ƙungiyoyi na 'yancin ɗan adam da sauransu a'a musulunci ya ba mu dukkan wani 'yanci da muke buƙata babu inda musulunci ya zalunci wani ɗan adam sannan kuma musulunci ya bayyana wa wajibin kowa akan ɗan uwansa wajibin ɗa akan uba wajibin makoci akan makoci wajibin uba akan ƴaƴansa na tarbiyya da ilmantarwa waɗannan abubuwa in ka kalle su yadda shari'ar take ta fi ƙarfin tunanin ɗan adam in ɗan adam ne zai zauna ya tsara to ba zai iya tsara abin da zai dace da maslaharsa da rayuwarsa ba amma mahallicin ɗan adam da ya san jiya ya san yau ya san gobe ya san tunanin ɗan adam to shi ke tsara masa dokoki da za su dace da shi sannan wannan addini namu har yanzu addini ne da ya kafu akan ƙa'idoji na adalci ya sanya adalci tsakanin musulmi da kafiri tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba ya sanya adalci tsakanin bakar fata da farar fata duk matsayinsu ɗaya namiji da mace a wurin ubangiji babba da ƙarami kowa da haƙƙinsa wajibi a kiyaye Allah maɗauki ya faɗa mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ya ku mutane lalle mun halice ku daga gudan mutum namiji da mace kuma sannan muka sanya ku kabila-kabila ƙasa-ƙasa don ku san junanku ba don ku faɗa da juna ba ba don wani ɓangare ya alfahari akan wani ɓangare ba shi yasa musulunci ya ɓata duk wasu fawarik abubuwan bambance-bambance da matakai da za a yi a ƙasƙanta wani musulunci addini ne na kowa da kowa don haka shi yasa musulunci bai yarda da ƙabilanci ka ji ba ka son kowa sai ɗan ƙabilarku ba ka son kowa sai ɗan garinku ba ka son kowa sai wanda kuka tashi tare a musulunci bai yadda da wannan ba musulmi duk inda yake ɗan uwanka ne sannan musulunci ya karantar da mu kyakkyawar mu'amala makoci ya kyautata wa makoci ɗan uwa da ɗan uwansa sannan kuma yadda za mu zauna junanmu ya karfafi juna kuma sannan wannan addini namu shi yasa ya haramta yin ƙarya kada kai ƙarya kar ka cuci wani kar kai zamba cikin aminci in ka je kasuwa a ga halin musulunci a halinka in kai mu'amala da duk koda ba musulmi bane ya ga halin musulunci a cikin mu'amalarka wanda wannan zai iya jansa har ya karbi addinin musulunci daga cikin abinda wannan shari'a har yanzu ta zo da shi ta zo da wasu ka'idoji har wani fanni aka sa na ilimi da ake cema maqasidu shari'a da kuma qawaid fiqhiyya manya-manyan ka'idoji da aka gina wannan addini namu akai daga cikin waɗannan ka'idoji akwai ka'idojin lura da maslaha da duk abin da zai kawo alheri ga ɗan adam da kuma ka'ida da take da alaƙa da ɗauke kunci babu kunci a wannan addini addini ne mai sauƙi addini ne wanda yake tattare da duk wata ni'ima da tunani mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa imran ibn husain dangane da sallah kawai yake cewa salli qa'iman kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba fa ala dambin a ka don haka musulunci ya zo mana da komai mai sauki shi yasa ɗaya daga cikin ka'idojinsa idza baqa al-amru tasa'a idan lamari ya kuntata to sai ya bude ma'anar wannan ba a barin a bar kunci a cikin al'umma daga kunci ya zo to sai a nemi faɗi da buɗewa da sauƙi musulunci Allah subhanahu wata'ala bai sa kunci da tsanani a cikinsa ba wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku wani abu na kunci da tsanani a cikin addini ba sai yasa ya kira ta millata abikum ibrahim Allah muke roko ya tabbatar da mu akan wannan addini mai kyau addinin musulunci wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ya Allah muna roƙonka ka sa mana albarka a wannan rayuwa Allah ka ɗora mu ka tabbatar da mu akan wannan addini naka wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi Allah kada ka karɓi rayukan mu sai akan wannan addini ya Allah dukkan abin da zai gurɓata mana wannan addini Allah ka lalata shi Allah ka gyara mana lamarin mu ka ba mu haɗin kai ka ba mu son juna ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka sa mana albarka a ƙasan nan tamu ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya Allah ka taimake mu dukkan abin da zai dagula mana zamantakewar mu Allah ka dagula shi kafin ya iso gare mu Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka dora su akan tafarki madaidaici Allah kuma ka taimake su akan hangen nesa da kuma yin dukkan abin da ya dace wajen taimakon al'umma ya Allah karka bar su da dabarar su duk abin da za su aikata na daidai Allah ka karfafe su duk abin da ba daidai bane kuma Allah ka hana su aikata shi ya Allah ka bamu zama lafiya Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici bakin mu da suka iso manya muna roƙon Allah ya sa musu albarka a ziyarar su Allah kuma ya maida su gidan su lafiya Allah taimake su cikin zuwan su da tafiyar su dukkan abin da zai gurbata musu lamari a wannan rayuwa Allah ya kauda shi Allah kuma ya ƙara tsaye da su akan addinin musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarsu Allah ya haɗa fuskokinmu baki ɗaya aljanna bisa tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin